الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم hakan har imam qala irtahaltu na kaura min madinatul mansur daga madinatul mansur ila baldati sur zuwa garin sur alamma hasaltu biya yayin da na tabbata a wannan garin zarifu atin wa qabdin ma bocin daukaka da kuma kaskantarwa zarif atin wa kabdin e, mabocin dagawa da saukarwa yawa malika raf'in wa kabdin sana zarifa mabocin daukaka da yalwa ya daukaka ga yalwa wa malika raf'in wa kabdin mamallakin dagawa da saukewa dukiya kenan in ajinan a sauke a siyar a sake lodo wasu akai tuktushe nan shauƙi ila misra zuwa tafiya misra ta waƙana saƙimi ilal usati irin shauƙin marar lafiya zuwa ga likita irin shauƙin karimi zuwa muwasati zuwa taimako farafartu ala'ikal istiqama sai na jefar da duk abin da ala'ika abin da shigulgula na zama abin da zai sa mutum ya hana mutum bulaguro a ganin za ka biya shigulgula ba za ka iya yin tafiya ba yanzu zuwanka daga gari zuwa yanzu zuwa nan ɗin nan zuwa kwanakin nan da kai abubuwan da ka jefar din da za ka duba su da za ka so ba wa na fadtu awaiqal iqama sannan na kada abubuwa masu hanawa masu hani na zama ne na kada su wa rawrautu sai na hau wa wa rawraitu sai na hau zara ibn na'ama bayan dan jimna wa ajbaltu ne sauri a bangaren sa ijfalin na'ama irin saurin jimna falamma da kaltuwa yayin da na shige ta ba da mu'anatil aini bayan ko marya da gajiya wa mudanatil haini bayan kusantan mutuwa kaliftu biha kalafan nashwan sai na kaliftu sai na yi amana sai na yi hadama na na nayi shauki biya irin shauki na mai annashawa ibn bil istibai ga giya eh mai amana mai maye yanda yake shauki idan ya ga giya wala hairani di maucacce yanda yake yin shauki bita na fusi sabahi da numfasawan safe mutum ya gigice ya rasa ina ne hanya sai gari yadda gari yawa yake shauki a baina ana yau man biya a tsuf wata rana ina yawo a wannan gari wata ti farasun ka tsuf a ƙarƙashi na doki mai matsar da taku doki yana saman dokin izra aitu sai na gani ala jurdin min alkaili akan wani wasu gajeru na dawakai ajrat din kasiru shari mai gajeren bashi gashi ra'aitu sai na ga jama'a kama sabihin laili kama fitilu na dare fasa'altu na tambaya lintija'in nuzha saboda neman gurin shakatawa lintijani zai tsalabi ta nazuhi ba anil usbatil wija yana tambayi jama'an da jama'a da kuma inda za su fuskanta su jama'an nan su waye kuma ina za ka je fagila su ce an malkawo mutane wannan shaidu ne inda suka nufa kuma fa imlakun mashhurun daura aure ake za halarta hadatu ni mai'atun nishadi mai'a farko na nishadi sai ya koro ni mai'atu mai'atun nishadi ne shine abinan saƙani almai'a shine awwalu shababi farko na farko na na nishadi kenan farko na nishadi ya jani ala an sirtu har na tafi ma'alfurradi tare da masu zuwa da farko bi afuza bi halawatin luqati dan na rabauta da alewa wanda ake jefarwa wa huzanin tattara halwa asimadi wannan abubuwa masu zaƙi na asimadi na kayan abinci wanda ake sa a cikin shiwan fa abdaina she muka dawo ba da mukabaratil ana'i bayan mun sha wahala muka iso ila darin rafi'atil bina'i zuwa gida wanda ke da dogon gini wasi'atil fina'i mai fadin fili filin wannan gidan ta shadu libani habis sara'i wa sana wannan gidan tana ba wa mai gini din tana shaidarwa wanda ya gina gida din wadata da daukaka da kaga gidan ka san mai gidan ba karamin mutum bane eh gidan ne ginin gidan ne yake bawa yake bawa masu gidan amina mutum din shaida na cewa wannan gidan ne mai gidan mai daraja ne kuma mai kuɗi ne ne saboda kyan gidan yau falamma na zalna yayin da muka sauka an sa watil kuyul daga bayan dawakai bayan doki yayin da muka sauka wa qaddamna al-aqdama lid-dukul kuma ka gabatar da kafan mu dan shiga ra'aitu diliza sai naga kawai zauren wannan ɗakin mujallalan bi admar an lullube shi da tsummo kara mu karraka ya gaggu kyan gidan nan sai ga kuma a zauren kawai irin kamar zauren gidan dakunan almajirai tsangaya ya ce wa mukallalan bi makharif mu'allaka sannan an kewaye shi an masa ado da abin nan bi makharif makharif shine bi makarifa mu'allaka jakunkuna wanda aka rataya su wa hunaka shaksun je naga wani mutum kuma ala katifa yana kan katifa fauka dakkatin ladiba kuma saman wani dakali mai dan mai laushi dakka din kamar abinan ne kamar abinan ya ki ja dakali haka farabani unwanu sahifa wannan adres na takardan kamar bangon takardan sai bani tsoro wa mar'a hazihi tarifa da ganin wannan bakon abun nan sai bani tsoro ba mamaki gidan yanda ke da kyau to nan farkon mashigan gidan sai ga gidan kawai ba abin da ya kamata ya gani ya gani ba to shine kaga yanzu takarda ne bangon sai baka tsoro ta ya cikin mai kyau ne shine ce wa mar'a hazihi tarifa ce wa da ani ta tsayyuru canfi bitil kalmanahisi na wannan abu mara alkairi ila an amattu li zalikal jalis sai na nufi zuwa wannan mazauni fa zamtu alaihi bi musarrifil aqdar na hada shi da mai sarrafa kaddara Allah kenan li arifa ne sanar da dala man rabu hazihi dari waye mai wannan gidan fa qala ta alaysa laha malikun muayyan wannan gida da ka gani ba da wani mamallaki ayyananne wala sahibun mubayyan kuma ba da mai shi wanda yake bayyananne inna ma hiya mistabatul mutafayyiqin eh? muqayyifina wannan matattara ne na ƙa'if ƙa'if matattara ne wanda talakawa suke taruwa a wannan gida ɗin almasaɗib addakakin matsaba maudi'un yashtamin fil fuqara almukadduna wal mufayyiquna hum shahazina allazina yattabi'una atharan nasi wa yansibuna anfusahum suna nasab irin kamar dogarai maroƙa mudarwi mudar, zina masu maka ne mudarwiz alladhi yata'arradu li sana'i kasi wanda yake da masu kananan sana'a eh irin su wanda mai da wasu abubuwa wa walidatu kuma mashiga ne na al mushaqqishina masu yawan surutu wal muj wal mujawi wal mujalwizina jalwas shine abinan guri ne na kamar masu abinan irin da ya kamar masu gadi haka irin kamar yan sanda ko abinan fakultu fi nasu yana ce a raina inna lillahi ala dallatin mas'a inna lillahi wa inna ilaihi rajiun akan batan wannan aikin da nayi wa imhalil mar'a akan fari na gurin kiwo gurin kiwo ne ya zata zai samu wani abinci mai dadi ya ci wa hamamtu fil hali take nayi niyya bin ruj'a an koma lakina ni istajantul auda min fawri sai dai kawai na tsantsani komawa take ya ga rashin hakuri na wal qarata duna gairi na kyamaci yin baya baya kuma baya da wani na fa walatu kawai na kutsa na shiga gidan mutajarri'an al musassa ina mai hadiyan abin da ke tsayawa a wuyanka dole na kawai kama yalijul usfurul qafasa kamar yadda tsuntsu yake shiga al qafasa tarko abin da kai keji fai zafi ya a ra'iku kawai sai ga kujeru mankusha eh gadaje wanda aka yi masu ado a cikin fa da shimfiɗu mafurusha a shimfiɗe kilusu wana mariku wana mariku masufa shi kuma abin na marikin ƙananan shimfiɗu haka kamar filo-filo haka wasu jufun marsufa sai ga su juf sitirori sitira zan musa ne kamar abin nan sitara haka da ake za shi kuma marsufa shi kuma an jeranta su wakar akbal al-mumliku mai daura aure sai ya zo shi ya misu yana takama fi burdati a barbansa wa ya tabbana su yana takama shi ma ya tabakta kenan bai tsakanin jama'an sa fahina jalasa ka annahu ibnu ma'is sama yayin da ya zauna kamar ibnu ma'is samai wani sarki ne mai daraja na da munadi shi mai shela yayi shela min kibalil amai ta bangaren sirkan masu ba da yayan wa hurmati sasana sai kira ce da ina hada ku da hurma na alfarman sasana wanda ya fara shugaban dogara kenan shugaban shugabanni malamin malamai ustazil ustazina wa qudwati shahazina abun koyi na masu bara to la akada hadal akdal mubajjal ba mutum da zai daura wannan dauran aure mai daraja fi hadal yaumi a wannan rana al'agari mai haske al-muhajjal wanda ke da hasken goshi da hasken kafafuwa shine al-gurrul muhajjal illa allazi jala wa jaba sai mutum da ya yawo ya saba da yawo kuma ya fuda dazuzzuka wa shabba mutum da ya girma cikin roƙo wa shaba ya tsufa fa ajaba rahat siri ya burge jama'an wannan sirkai din ma asharu ilai abinda suka ishara zuwa gare shi wa azinu sai suka yi izini fi idaril masusu ilai a kawo wanda aka yi bayani akan sa wannan sifar babara zai yanzu shaikun kad amalal malawani kamata sai wani tsofo ya zo wanda dare da rana yau da gobe ya karkatar da tsayinsa ya dinga lankushewa wani waral fatayani tsaga matahu sannan sabi guda biyu kamar dare da rana kenan sun haskaka gashin kansa fata basharatin jama'u bi jama'atu bi ikbali jama'a suka yi murna da zuwan sa ta badarat ila istiqbalihi suka yi sauri zuwa taransa falamma jalasa ala zurbiyyati yayin da yazo ya zauna akan shimfidansa inda yake zama shine zurbiya din yayin da yazo ya zauna akan zurbiyyatihi shine shimfisa alhiyariya ira na hira sunan sunan shimfidan ne wa sakanat ad-dawda'u li haibatihi hayaniya sai tsit saboda haibansa kaga kola guri ne babban malami zai zauna wajen taron sai ga kowa hankalin su ya koma kansa to izdalafa ila ila masnadi ce matso zuwa majigina su zuwa inda zai jigina su zai jigina haka wa masa sabala ta sai shafi gemu sa biyar yara hannunsa kuma qala alhamdulillah godiya tabbata ga Allah al-mubtadi bil ibdal wanda ya soma bil ibdali fifitawa al-mubtadi bil ibdal ba al-mubtadi lin nawal wanda yake bada kyauta wanda al-mubtadi mai abin mamakin kyautansa ba mamaki ne wanda ake kusantansa bi su'ali da roko al-mu'ammali wanda ake fatan sa li taqiqil amali dan tabbatar da burin allazi shara'a zakata fil amwal wanda ya tabbata ga Allah da ya shar'anta zakka a cikin dukiyoyi wa zajara annali su'al ya tsawatar daga tsawatawa mai bara wa nadaba ila muwasatil mutarri ya kira zuwa taimakawa wanda ke cikin matsi wa amara bi itamil qani wal mutar ya umarni da a ciyar da mutumin da qani baya roko da kuma wal mutar mutumin da ke bujurowa ke roko wa wasafa ibadahu al muqarrabin fi kitabihi al mubin ya sibanta bayinsa masu makusanta da cikin littafinsa bayananne faqal yana cewa wa huwa asdaqul qa'ilin shine mai gaskiya mafi gaskiyan masu faɗa wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'ili wal mahrum lalle Allah ya ce masu bau wa'anda a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi sananne Allah yana yaban su gawa lisa'ili ga mai bara wal mahrum ga wanda kuma baya bara Ahmadu ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ala ma razaka akan abin da ya zarta min dumatin hayy haniya na abinci mai sauki wa uzu bihi min istima'i dawatin bilaniya ina neman tsari gun Allah daga sauraron addu'a kira ba tare da niyya ba wa ashhadu Allah ilaha illallah istima'i dawa ba bilaniya wa ashhadu Allah ilaha illallah wa da la sharika la ilahan ubangiji yajzi almutasaddiqin wanda yake saka masu sadaka maza da mata wa yamhu riba wa yamhaqu riba wa yurbi sadaqat yana shafe albarkan ciniki da aka sa riba kuma yana bunƙasa dukiya wanda ake yin sadakansa wa shaɗu anna muhammadan abduhur rahim na shaida lalle ne muhammadu bawansa ne mai tausayi wa rasuluhu manzansa ne mai karamci ibta sahuli yansaka zulmata bidiya ya aiko shi ne dan ya shafe duhu da haskensa wa yantasiba lil fuqara min al agniya ya karbo ya karba ya karba daga abinan ya karba daga mawadata ya ba wa talakawa kamar zakka farafa sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya wa miskini maskinai wa kafa da janahu lil mustakinin ya sassauta fuffukensa ma'ana yana sassautar da yana yana kaskantar da kansa lil mustakin da mutane wayanda suke kaskantattu mutanen da ba su da abin da shine kaskantattu wa fara da Allah tabaraka wa ta'ala ya faralta haƙoƙi fi amwalil muslimin a dukiyoyin masu wadata wannan sadaka yake ne ba wa bayyana ma yajibu lil muqillina ya bayyana ya bayyana abin da ya wajaba ga masu karancin dukiya akan masu yawa akan wanda suke da yawan dukiya haƙƙin da ya wajaba su ba wa talakawa sallallahu alaihi salatan salatin da tuzihi bi zulfa za ta bashi nasara da samun kusanci wala ashabihi da kusanci kai wala asfiyaihi da tabbata ga asfiyaihi masoyansa eh asfiya shine zababbun sa ali suffa amma ba inna Allah ta'ala shar'a an nikaha li ta'affafu Allah ya shar'anta aure dan ku kame wa sannan tanasula ya sunnanta haififeniya likai ta taba'afu dan ku linku su ku yawa wa qala subhanahu li ta'rifu dan ku sani ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa hakika mun halice ku daga namiji da mace daga annabi adam da sai da hawa wa unsa wa ja'alnakum mun sanya ku shu'uban kabilu kabilu wa jinsi jinsi wa kabaila kabilu kabilu shi shu'ub kabilu na ajamawa kabail kuma kabilu na arabawa lita'arafu dan kusan juna wa hadha abu darraj wannan su abu darraj wallaj ibn al-karraj shi wannan mijin kenan yawan yawo shine abu darraj din ga abu darraj kinayatun an kasrati durjihi wa sa'ihi fi talab yawan kewaye kewaye na nema maroki ne zai auri marokiya wallaj mai yawan shiga dan karraj mai yawan fita mai yawan fita zul wajhil waqa mai bushashshen fuska wal ifki sura mai bayyanannen ƙarya maroƙiya shi ƙarya ne kawai kaza da kaza ku ne kaza da kaza wal hariri mai gurnani wa siya mai ifu wal ibrami mai mai ibram mutum da zai gaji kosarwa ibram din shine kamar kosarwa iskal mutum da zai nauyaya wa mutum dole sai ya sa ka gaji ka bashi ba zai barka ba shine ibram wal ilha da matsawa ya kudubu salita ta aliya kuma yana neman salita na mutanenta mai yawan surutu na mutanenta shine salitsati salitata aliha din eh a salita shine as-sakhaba at-tawilatu lisani mai tsayin harfi mai dogon harfi bere kayya kayya ana ta surutu ita ma wa sharida ta baliya kuma wacce ta zama sharadi mijinta ita da mijinta iri ɗaya ne ita ma wallahi bil karraj iri ɗaya ne Kambas binta Abil Ambas ita kuma Kambas ‘yar Abil Ambas, Kambas ‘yar Abil Ambas sunanta ka annau makudun ne minar kabas shine wuta. Eh, Ambas kuma yana daga cikin sunayen zaki ne. Kambas ‘yar Abil Ambas shi kuma wallaju ɗan karrat. Wuta ce kuma ‘yar zaki. Saboda labarin da ya iso wa mijin min iltihafiha bi ilhafiha. saboda yafuwanta da bi ilhafiha da natinta wa israfiha bi isfafiha da kuma wuce gona da irinta wajen isfafiha wajen faduwanta kinayatun an dunuya wata sakutsiya alama ya jima minan nasi wanki mashiya da saurinta alama ashiya akan neman abincinta wanti ashiha da inda hirashiha da tasowanta intiash daukakuwanta wuf za ta tayi inda hirashiha a lokacin hirashiha lokacin mukasabanta lokacin da take abin nan wa kar bazala lamina sadaqi kuma ya bata daga cikin sadaqi shalla shallaqan wa ukazan wa siqaan wa karrazan ya bata wannan abubuwa shallaq kamar sanda kamar shallak din kamar jaka haka da ukazun da sanda wa siqa'an siqan shine kamar bargo mm wanda wani bargo da abin wa karrazan da buta fa ankihu ku aurar masa in ka misli irin aurarwa irin sa wasilu hablakum bi habli ku sadar da igiyan ku da igiyan sa wa in kuntum ailatan in kun ji tsoron talauci so fa safa yugnikumullahu min fadli yugnikumullah asannu Allah zai wadatar da ku daga fadalansa أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأسأله ina faɗan wannan faɗin nawa ina nema muku ina neman gafara gun Allah ni da ku kuma ina roƙon sa yuksira fil masatibi naslakum Allah ya yawaita dangin ku a cikin jama'a wa yarusa min al ma'adibi shamlakum Allah ya kiyaye taron ku daga halaka falamma faraga shaykhu min khutbati yayin da shehi ya gama kudubansa wa abrama lil katani ya tafkewa sirkai daura aurensa ya daura aure mai karfi ta saka da kawai sai fara zubowa minan nusari daga alewoyi abin da ake yi abin da sirr sai ya fara jefawa mastagraka haddal iksari wanda ya wuce iyakan yawa wanda yawan sa din ya wuce lissafi wa agra shahiha bil isari kai zai shuna zai shuna marowaci ma bil isari zai ba wani eh aka ce shi mutumin da baya ba da abinsa to abin yawan sa ya kai ka tura wa jakanka ka cika aljihunka daga ce wani dauki wannan fara turawa wani eh abin da mai makoma zai tura wa dan uwansa zai fifita wani sa to kaga abin yana da yawa sama na hada sheku kawai shehi ya tashi ya sabu a zalazila ya sabu yana jan bakin ri- jan bakin rigarsa shine zalazila hudun a safila siyadihi ba kasar rigarsa wa ya kudumu a razilahu yana gabata yana jagoran talakawansa muridansa shehi ne irin almajirai suna bayan malami yana tafiya almajirai mutane bayan jingim din shine a razilahu ba kaskantattun mutane kalar har suna mam shi har suna mam ya ce fatabitu sai na bi shi li anzura urjatal qaum dan na duba urjatal qaumi gida na wannan mutanen ina za su kaskata za su je wa ukmila bajata wa ukmila bajata li yawmi dan na cika kyan wannan yini din tunda naga farkon sa wane ne shi wannan buhon fa ajabihim kawai sai karkata da su ila simadin zuwa ga simat wani abinci ne eh wani abinci ne zayyanatu duhatuhu wanda masu girkinsa sun kawata shi wata nasafat fil husni jihatuhu gefofinsa sun setu sun jirantu tasawat kenan tanasafa alqawmu ai an safa ba'dhum ba'dan min nafsihi tanasafa fil husni jihatuhu bangarorin sun setu a kyau to kawai rabaina raba kullu shafi yayin da kowane mutum ya zauna fi rabdati a mazauninsa wadda fi kayar taufi raudati kowa ya fara kiwo a dausayinsa yin salaltu minas safi kawai sai na zame daga cikin safu din wa farartu minas zafi na fita daga cikin wannan yaki din wannan taro din ba an zauna sahu sahu an ajiye abinci na walima na aure to shi yana fikau sai ya zame daga cikin jama'a shi har sunan mamfai shi marawaici din fa fa farartu minas zafi na gud na ta- na tayi daga cikin wannan jama'a fa hanan minas shaki laftatun ilayya kawai sai waiwaye zuwa gare ni sai matso waiwaye daga shehi she matso kaina shehu dan yawo ne wa nazratun hajama biha darfuhu alayya kawai kallo wanda idan sa yayi ba za kawai yayi wuf a kaina take kawai shehu ya kalle ni kaga sai la ina ya buram ina zaka je ya buram mutum da yake gajiya da abu lokaci kusa ine buram ya bakilu yana da ko ya kaskarcece ina za ka ne halasharta mu'asharata man fi karam ba za ka zauna ba irin zaman wanda yake da karamci fa qultu wallazi khalaqaha dibaqan ina rantsuwa da ubangiji da halici sama dibaqan hawa bayan hawa rufi bayan hawa wa dabbaqaha ishraqan sannan kuma wa dabbaqaha ishraqan ya sanya ta mai haske mai haskakawa to la zuktu lamma kan ni ba bazan dandana ko da dandana ko a wani ko baki ɗaya bazan dandana ba qalilan mimma quli ko kadan bazan dandana ba wala lustu ruqa'an wala lustu ruqa'an sannan bazan dandani ko da waina ɗaya ba au tukubida ni har sai ka bani labari aina madabbu sifak sibaka ina ne matasan iskanka iskarka din a ina ya tashi mana a ina kafin ka ina ne mahaifanka wa min aina mahabbu sabaka ina ne amina ina ne madabbu sibaka ina ne inda yarantanka ya ta- ya taso ina ne ma- ina ne mahaifanka aina wulitta a ina ka girma anan kuma ina ne ina ne matasan iskanka eh numfashi su ada numfashi wanda ke tashi sama irin tarin tarin zuciyar nan miraran so da yawa wa arsala al-buka kawai sai ya sako kuka mai raran hawaye yana zubowa su da yawa hatta idan stan zafar da har sai da ya gama zubar da hawayensa istan satal jama sai sa jama su shiru wa qala li sai ce mun arini sam'a to ka bani kunnan karon kunnan ka maskatur rasi saruju wa biha kuntu amuju baldatun yujadu fiha kullu shay'in wa yaruju maskatur rasi mahaifana inda kaina ya fara faduwa saruju kama a sarojin ne na kasance a muju nake ta nishadi nake ta kai kawo baldatun gari ne yujadu fiya kullu shay'in ana samun kowane abu kuma waye ruju wannan abun kuma yana yin sauki wirduha ruwansa din kamar ruwa ne kamar ruwa na aljanna ruwansa dadi min salsabilin ne wa sahariha saharansa kuma muruju ne gwanakai ne wanda kayan albarkatun gona irin kamar kayan garka haka wa banuwa ‘ya'yansu wa maganiyim da gidajensu kamar tauraru ne wa buruju da zango zangon tauraro inda tauraro yake zama yanayin gidan nasu yadda kyan gidan yake sannan su ‘yan mazauna gidan kamar tauraru ne haske habbaza na faturayyaha kai madalla da busowan iskar hasken garin wa mar'aha da abin ganin sa albahiju mai kyau wa azahiru ruba fure na jigawoyin sa hina tanjabu suluju madalla da fure na jigawansa lokacin da tanjabu suluju lokacin da kankara tanzabu ta tafarraku eh wa azahiru rubaha lokacin da take rarrabuwa kai ka ce suluju kankara ne marra aha duk wanda ya ga saruja ya ga wannan gonakan nasa kala da ce marsa matabbacin jannati duniya jannan duniya ba ko ina bane saruju ne waliman yanzu an hal tabbas duk mutumin da ya nisantu daga wannan garin so zafaratun dole zai ta numfashi na damuwa wani shiju da kuma kuka mislu ma laƙaitu irin abin da na gamu da shi muzu zaha zaha ni an hal uluju yayin da bakakin kafirai suka suka nisantar da ni daga wannan garin gudun hijira ya je can din abratun ta mi ga ga awaye yana ta zubowa yana ta zubowa wa shajun da damuwa bakin ciki kullama qarra duk lokacin da ya tabbata duk lokacin da ya tabbata duk lokacin da ya tabbata ya hiji kuma yana yana tasowa nisan da ya yi ƙasa kuma sai sake tasowa ko humumun damuwa kulle yau ko da yaushe kaɗubuwa lamarinsa lamari ne mariju mai cuɗanya mai ba da tsoro wa masa'in ga mariju aina mariju mutaisu mai cuɗanyuwa ne wa masa'in aiki fit taraji ƙasiratul katsuyi uju wurin aiki cikin taraji watakila za mu koma ƙasiratul katsuyi ne mai gajeren taku ne mai matsar da taku ne uju karkatacce laita yau mai humma da ma ranar mutuwa ta an kaddara lamma humma limin halkuruju yayin da aka kaddara mun fita daga wannan garin da ma lokacin na mutu ala falan ma bayyana bala da yayin da ya faɗi ya bayyana garin sa wa aitu ma an shada wuna haddace abin da ya rera aikantu annahu allamatu na abu zaid na tabbatar allaman mu ne abu zaid wa in kana alharamu qad awsaqa ko da tsufa ya ya dabaibaye shi tsufa ya ya ya dabaibaye shi fa badartu ila musafati shi ne sauri zuwa musafa da shi wagta namtu muwakalata na na gani mantu da cin abinci da shi min safati daga akwashin sa wa zalaltu muddata muqami na kasance tsawon zamana bi misra ashu ina hange ila shuwazi zuwa zuwa tartadinsa zuwa wutansa wa wa ashu ina cusa sadafati ciki na min durar ina cusawa ciki na min durari alfazihi daga walwalan lafazinsa ila anna aba bayna na gurabul bayni har hankaka na rabuwa yayi kara a tsakanin mu ma'ana shi rabuwa har rabu rabuwa ya tabbata fafaraktuhu sai na rabu da shi mufarakatal jafni lil aini irin yadda murfin ido nan yake rabuwa da ido